الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادخلي لنا بهذا المعصر والتعطي في نظرة تأتي لنا بصبر الفصل العاشر فصلين هما فيما أظهر الله فيما أظهره الله تعالى cikin bayanin abin da Allah ta'ala ya bayyana min kitabi al-aziz da tashi mabawai min karamatihi alai na karamci da girma da ɗaukakar da aka mazan Allah gare shi sallallahu alaihi wasallam wa makanatihi da daraja ce inda wurin Allah wa ma khassahu bihi da abin da yake bance shi da shi min zalika na karramawa da kuma daraja siwa man ta zama fi ma wanda abin da ya samu cikin abin da ba gabatar wasallam guda tara min zalika yana daga wannan ma qassahu ta'ala abin da Allah ya kassanta mana shi da ya gaya mana min qissatil isra'i na qissar yin isra'i da shi da kuma mi'raj ni surata subhanan da ni asra bi abdihi layla shi Allah da kai ne ka cewa lalle tsarkin Allah da ya tsaye da bawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare daga maka zaba shi ba fuska wannan alkhairin shi sarki sun yawaita Allah ne da kai ne ka jinjina mu subhanan da ne asara da da kuma wannan ne za hawa da rantsuwa da farfa dan masahib wa ma ga wa matsala ne da sirrin da abin da kissan nan ta isra'i ta nadu a kan shi shi ta nada min azimi manzalatihi na mai girman daraja ce wurin Allah wa qurbihi da kuma kusancin shi zuwa ga Allah wa mushahadatihi da ganin shi ma shahada abin da ya gani min al'ajami na mamaki min ya mulafi ko wa min zalika yana daga wannan ismatu isma ce tsaruwa ce daga barin sabon Allah aka tsare shi kuma yana nasi daga mutane da ana gadin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce sallami masu gadi ni da kaina ni ke gadin ka ni ke tsare ka daga sharrin mutane ba a kuma sai same ka mazu Allah ya ce masu gadi shi ku tafi na sallami kowa Allah su kuma da wallahu ya asu kuma minan nas Allah da kai ne shi ne tsare ka daga sharrin mutane ba bukata sai an yi gadin ka wa ƙaure ta'ala da kuma zance Allah ta'ala da ya ce wa zai mukun dukkan ladi na kafar ka tuna sanda kafirai ke mugunyar dubara game da kai don su daure ka ka mutu ko su kashe ko su kore ka ce da cewayen kuru da mukun Allah wa kawai maki al'ayata wa ƙaure da cewar da Allah ya yi illa ta suru kan nasarar Allah in ma kun ki taimako ne ba Allah ya taimake shi ba kuma sha taimako ne ba tun yanzu ba ji lokacin da dukkan makka ta hito tana neman ta halaka shi daga shi sai abubakar cikin kogo ga su ga su amma Allah ya hana su gan su kuma wanda ya hau irin wannan wuri dubin wahala hawa da kogon sauri to wanda ya kai wurin ya duka ɗaya leka Allah ya hana shi duk dubara ce da muka hauce wani bukari ya ce wai su kafirai wanda ya taho ya gudu ya taho da ya koyi to Allah min biyo shi banda ji dadin banza hawan wurin ma ba kamar fitina ba ce to ya hau sun daure mu wannan fitina sun kai gashi sai na hawaka ce da yau zai leka karkashin kawon da ya gani amma Allah ya tsare shi ya tuke shi ya hana su leka wa su ka sauran su yi wa Allah وما دفع الله به عنه في هذه القصة لكم بيان أبدا الله تنقل يمشي cikin wannan labarin na shi hijira ɗin da sauransu min azahum na cutarsu ba da taharrihim da mulki bayan kirdadarsu da kokarinsu da su halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa uluzihim najiyyan fi amrihi da kuma keɓe kansu da sun kai suna masu ganawa cikin lamarin wanda da cikinsu ne ya kira mitin ya ce to na yi na yi wahalaka shi kuna ba komi ba komi ga inda ba komi ta kawo yau lamari ne ya girma da yake ya buwaye to ga ba komi da nan damun na da wata sannan aka kula aka gamgar cewa dai ya kamata a je a halaka shi halakawa da dangi ne ba su yi ɗaukar fansa shi da jini ne yawa su ga dukkan kabilu ƙwarisha kuma allah ya kare shi ya hana sabbin bukatar su wal akhadha ala absarihim da yadda allah ya kame ganin su inda hurujihi alaihim yayin fitar shi zuwa gare su da dare sarkin makka ma abu jahal hadda shi da kowace kabila ta ba da takadari wanda baya jan hasi an zo an tsare da in ya hito sallah a kashe shi madadin ya ke hitowa ko ya fita katanga ko ta danne ko ko zo da gudu sai da ya so ya tada aliyu na bin ɗalibi ya mishi wasici haka ne ne kwance sannan ya zo ya tsaye ma cikinsu bayan ya karanta wani sojiyarsa a abuja da na ba su bayani ana ta shakkiyar jihar dariya ya ce yau ba da gaskiya da shi lamari ne zai bunƙasa zai kawo daula mune shugabanni in mun bi shi sai a karkace da dariya ce kuma ya ce mun bi shi ba lamarin shi zai girma da kawo daula da biya karkashe a yi dariya ce ni kawo da haka na kuma sai ta tabbata sannan jirgin tsoro ya ɗibi ƙasa su sabai ya samu kowa ƙasa da kai haka ba maganar tsoro nan ba maganar zai gudu ba maganar gudu ce to Allah ka mai ganin su da jirin su suna ta shirme ga hatsi cikin su yana jihadi ba su ji ba su gani sai da ya wuce sannan wani bari ya sarkun ce mu kuke nan ce muna jiran muhammadu ne ya fito mu kashe shi ya ce guda nawa ne gare mu ai guda ne shi dai ya wuce a shekarar na muna wayo muna nan ba gaggadi ba wani abun nan kace kowa na da bakai ne sai aka yi sai ga kasa ce to zuwa ta shi ya zuwa kuka ta ce to gaskiya ka da ban mamaki amma dai ba mai dare a ce wai mutum ya zo da ya wuce kaga wannan ikon Allah ne saboda girman shi ga Allah wa zuhulihim an talabihi fil gari da kuma rabkanar su gabarin nema ne cikin ko hau dutsen tsawo to kawai dai ya kurɗa cikin kogon nan ɗaya ya buwaye shi kaga wannan daga Allah ne Allah ya hana su ba ma su shiga ba tunda ko sai dai ka shi kana da jan ciki za ka san cikin kogo sauran cewa an ɗan sassa da su abubuwa amma in ka je to daga nan akwai hanya ba ta kai nan ba haka daga ta taso zuwa bakin na an da take haka to kawo su na nan shi da abokan rashi da ɗaya zai je ba ƙarƙashin kafa ko ne da ya gane ba can zai je ba a nan ne ya je ba haka dai amma Allah ya hana su leƙa daga nan kuma haka Allah ya kawo mishi mafi raunin halitta gizo-gizo shi ɗaya ya saƙa ɗan rufe inda ya adda gini sannan ya kawo kurciya ta tsofi shekawurin kuma ta saƙanta guda biyu shi ne guda ya ce hadal an ka mutu a ƙadamu bin milali muhammad wai wannan saƙa ta tsohi muhammad a duniya suna matsawa sai da kurciya ta tashi ce da akwai mutum kurciya ba ta amincewa ta yi kwai shi kenan allah hana su leƙa su sallallahu alaihi wasallam wa ma zahara da abin da bai da fi zalika cikin wannan min al-ayati na ayoyi shine shi gizo gizo da kuma kurciya kuma nan wurin sai da Allah ya turo maciji ya zo ya mu baya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama sina aukar ya ce waji da ya kekkece ya ga tare da kusuwa take sai kusuwa guda ba abu riba sai sakawa ta yadda yana sa kawace to wurin batswarci ta isa dole maza Allah ya kwanta sai ya dan gincira ka ya gincira da kawa abubakar ta ce doke shi sai ga maciji shi kuma ya sa kawace ya taushe yana gudun ya motsa ta da maza Allah ba wahala sallallahu alaihi wasallam maciji nan ko shi ko ta kai ce sai ya ta sara ne yana sa mai ne ya ta sara ne har kafar nan ta sa sul ta kumbura daɗi ya gami cikin abubakar daga nan sai hawaye sai hawaye da suka daga a kurcin manzon Allah su suna barci ya wanka ya fice ce abubakar lahiya ta rasu Allah barci ke tun da kadar azakan da maciji ne ta sa rana shi ne kawai ta yi sasun ba ta kojawa cikin mu'jiza sai ya sa hannu ne sai ya shahi kawai na suwa shi kenan an wasa ciwon kenan zai yi yadda ya ce ya ja ya kawa to ya kai abubakar wanda macijin ba cuta zoyi ba ya samu amshi na ya gane na ibn ya zo ya ga sai ya baya maciji ya shigo shi ka wanda ya sha mai kashi ya yi ya zo ya kanan da ne ya abin da suka yi ya juya ya ce ya ce kaga iyakar tsari kenan kowa ma ya zama ne ya huta sallallahu alaihi wasallam wani zo da sakinatu alaihi da kuma saukan da tsohon zuciya gare shi abubakar shi da ya fitar dan dan ya ga ga kafafun su ga su zuciya ya rasulullahi da ɗayan su zai leko da ya ga mace ba da gudu da da Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar kanka da mulata zai inna Allah ma'ana kanka bakin ciki Allah na tare da mu ni za ka ce gaba da biyo da Allah ya da hukunci amma za su gamu ba su leka ɗaya Allah ya hana su wakil sace surakatar ne malikin da kuma labarin surakatar ne malikin kwarai sha sun ce wanda ya dawo da masu Allah sallallahu da rai ko matacce za a bashi rakumi ɗari kamar yanzu wa ne tirela ɗari kuma ko da matacce ne to ana nan ba sai inda za a taɓa da shi ba shi surakato yana da bawa bawan ya dawo da kiwo sai na ba labari ai ya ga wanda aka yi da ya da annabi sallallahu alaihi da abubakar waje kaza da waje kaza ci kai shi ce je can bayan gida ka dore manomi bai faɗa min me su zai ba ya ce can ya fita bayan gida ba sani ba ya hau doki wai ya ce musu ya samu rakumi ɗari kura abubakar yawo ya gan shi ce ya rasu da haza a tsalibu a darakar wancan da attahi mu ya da kuma ya ce muna wanda Allah ya waiwaya ko da waiwaya ƙasa ta san me ya ce ba magana ya ba amma ta san me ya ce sai ta rike wa dogi shi kuma dogi ya san me an ka ce ya ɗaya zuwa wani surakatu dogi ya ta shiga ƙasa surakatu ya ga ya kai ya gane to da shi za a shiga ƙasa da kabari ne zai maka ya ce ya wani wallahi na san wannan aikin ka ne kawa Allah ka cece ni ko wallahi tallahi zan umfane ka sai sake wawayawa ƙasa ta gane me yace ta sake su shi ma dokin ya saka da ya zo ya sauka ya ce a hanka ya ce ai mutane baka sun ce don da ya kawo ka ya dawo da ka zaba da abin da ko da dawo ka ce shi ne ya faɗa ya samu wannan shi ne sai ya ce ai tsorakatu wato dai ka musulunta ya musulunta ya ce to al'amarin nan da wacce na ya ce zai bunƙasa ya cika duniya habbin ne kisra za a huci an na gama na ci birnin kisa an na baka hular sarki ta mulki ka ga shi manzo Allah alaihi salatu wasallam ba cikin tsoro yake ba ba gudu bane ba gudu bane ko wanda ya littafi kan ba ta sira kasar larabawa ko lubnan da kuma ya buga littafin dubbai ya shiga duniya dan nuna ya da banda ya ce sokoto sai aka zo yana shi ka karanta littafi ne shi kai ba da sai aka duka malaman professors da doctors don rashin kuya sai ce da hijir da bala'i ya ba sai manzo Allah ya gudu daga makka to ana jin mutuncin ka a cikin ya ka a cikin mutuncin ba ko lokacin malam bello da rubutu muna ɗalibai sai daga hannu ya kasa kasa da mutumin da ya ce wallahi manzo Allah ba tsoro ya sa ya gudu ya bar makka ba zuwa bane umarni ne na Allah to saboda bisa badawi suka ji daɗi kamar su goyi balle da su ba daidai ba ne su bi su a gantin da malamai da yan uwa ne to ga ɗalibi ina karatun digiri ya tashi ya mai kaca-kaca suka ta murna kuma suka ta jinjina a cewa to gashi yaro karami ya gwada mishi maza Allah ya karfi ne sallallahu alaihi wasallam da maza Allah ba gudu ne ba to inda gudu ne ai bai sai a ga musu rakatu a wurin da bai faru sai zamanin mulki sai na kuma sannan an kaci birnin kisra kuma allah bai aishi da surakatu ba da aka kwaso kayayyaki sai ga kambin sarki sai sai na mara ce na so aka zo da shi aka ba shi kujerar ya zanna ya ce da alkawarin da manzo Allah ya maka da hijira aka samu daga kai haka manzo Allah ba gudu ne ba sallallahu alaihi wasallam kuma ka buga abin cewa kai ya kaurace musu ba ya gudu ya musu ba ya hijira ya kaurace musu to abin da za a yi maka an gama shine tattalin sojoji tattalin waɗanda yake masu kawa addini an samu 'yan kasuwa kwararri an samu malamai kwararri an samu mayaƙa kwararri komi a kasuwa an samu to daula za a kawa ba a kawa daula sai inda adda abinci da dukiya shi ya kawo shi usman rufani ya zo nan gada ya yi ribani aka ta noma kamin a fara jihadi ba a jihadi inda babu abinci dole a fitila abinci to makka ba kasar noma ba a ruwa da haka ba za a kawo daula a makka ba amma shi ko tunayin da sojoji sai inda adda busassan zuciya saboda ko zahir ƙasar kawai ya saboda maka cewa zahir zuciya masu ƙasa da aka zo aka yi tunayin da sojoji to za a kawo daula sai aka hijira aka koma madina inda adda ƙasar noma da mutane da kuma yahudawa sun daɗe cikin madina ana labarin magana addini har su ma suke cewa mutanen madina annabi ƙarshen zamu ya kusa bayyana za mu bi shi mu kakkashe mu kenan sai ga shi ya hijira a ya same su suka ce mu riga ya huda ka riga ya huda ka ga ta musulunci an ba magana su aiki ne tsararre haka filanin da yake sallallahu alaihi wasallam da labarin isa suraka ibn malik hasba ma zakarahu ahlul hadith wa siyar fi qissati al-gani wa hadith al-hijrati wa hadith al-hijrati qissa cikin isra suratun malik kamar yadda ma'abuta ilimin hadisi da siyar suka ambata shi a wurin labarin kogon sauro da kuma maganar hijira na maganar suratun malik da sauransu domin ƙaunar ta'ala yana da girmamawa allah ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna a'daina kal kawthar salli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar kaga duk wannan da aka ce ka dai na ka ka din nan na hidaba ta girmamawa ita ce har karshe inna mu in ji Allah inna mu Allah ka dai na ka alkawar mu muka baka alkausara babu wanda aka alkausara sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ba mai shiga aljanna sai ya sha wannan ille wurin shi ne wasu akwai ko huka da aka aje za su sha wasu manzo Allah zai ba su da hannu ne wasu ko Allah zai ba su da hannu ne su sha alkausa amma dai tantanin nawa ne ne wanda an kama ina da na kalkausa ki musalli da rabbika wan harka kama shi da da abu ne kai sallah ga ubangijinka wan har kai na haru shi da kamin kirji ko kusurci kuma ka soke hada amma dai ka kamin kirji shi da kai kamun kaga sai aka ce mai inna shani aka maƙinin naka mai ba shakiyanci wanda yake cewa an ta'abta wai a salatu wasalamu ya ne mutuwa suke da aka sai ya mutu gaban magani saboda ɗari namiji sai ya rasu dan ba a nan bayan shi amma mata za su rayu shi ne sai ya ce bari in rama maka inna shani aka shi wannan baƙi da ya baka maganar banza kowal abtar shi adda ya kankan baya shi ya zai mutu gaban kowa ba ta ga ya kan girma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan alamu ta'ala bima aqab Allah na sanar da shi ko ya sanar da shi abin da ya bashi inna daina kal kausar wal kausar al kausar da aka ce mu Allah mun baka haudu shi da tabi al kausar wakila aka ce a'a na haru fil janna wata korama ce a cikin aljanna wakila aka ce a'a alkausara alkhairun kasir alkhairun mai yawa to ji girma Allah ce auna da yawa wakila ya ce a shafa'atu mun baka ceto wakila ka ce almubajin zaratun kasir tun mujizoji masu yawa wakila ka ce annubuwatu mun baka annabta wakila ya ce almarif da mun baka ma'arifa ko ne ma bine ne ya kaka ya isa Allah ce inna da na kalkausar ko ma bine ne ai ba abu za a dibi ba Allahn da ya bayar da kuma kefe shi ne sai da ya kira shi sallallahu alaihi wasallam sun ma ajaba anhu aduwahu sannan ya ba maƙiyi ne amsa a madadin shi kamar wani su tabbaci ya da abin da ya mutu haka ai ai shi aka yi magana mai ba haushi har da zafi Allah ya ce bari in rama ma kakka ɓaci kanin ubanka bari in ɓatan mashi ce tabbat ya da abin da ko baka san larabci ba tabbar ya da ka san maganar na akora a cikin wani shi ne wannan ya ce mishi al'abtar ya ce kare shi inda sha da kawar abtar shi kaga magana banza ya shi wancan kafin to amma Allah shi ka yin abtar ya faɗi cewa shi ku ya yi shi abtar kaga ba shakka ce da sha da kawar abtar ya ba da amsa ya ba maki ne amsa a madadi ne wa radda alaihi kawai ya mishi raddin zance ne قال تعالى الله تعالى إن شانك هو الأبتر أي عدوك ومبغضك أدنى أي أعني عدوك سيمشي سما ومفعول به هو أي أعني عدوك أي عدوك ومبغضك أنا نهين yace shani aka danna shi ne bakinka mai kin mai gaba da kai wal abtaru yace wal abtaru alhaƙi wulakantacce azdalin kaskastacce an koko al-mufradul wahi wanda aka yi shi kadai bai bari kowa cikin yayan shi abin da ne na khaira ne koko a wanda babu alkhairi cikin shi wa qala ta'ala haka cikin girma Allah da manzo Allah subhanahu ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masali wal qur'an al-azim hakika mu Allah mun baka sab'a min al-masali abubuwa guda bakwai abun maimaitawa ko da yaushe sannan mun baka al-Qur'an al-Qur'ani mai girma wanda shine shugaban dukkan littattafan da Allah ya saukar wakila aka ce asabul masali ana ne aswar diwan al-quwan surori masu tsawo na farko fakara alif da ma'ida manya-manyan suru su da aka ce ma'an asali sa'amar sana guda wal qur'an al-azim su kuma da yace al qur'an al-azim ai ummul qur'an shine fatiha asalin qur'an ke da aka ce asabul masani ummul qur'an fatiha akan ayoyin da guda bakwai wal qur'an al-azim shi kuma sa'iru sauran qur'ani banda fatiha kuma wakila ya ce a saboda basani ma fil qur'ani abin da ke cikin qur'ani min amrin wa nahyin hani da horo da hani wa bushara da bushara wa idza da gargadi wa darbi masalin da buga misali wa idadi na'amin da lissa ni'imomi kaga amru nahyi wa bushara idza darbi masalin idadi na'a guda bakwai kenan ko wa naka naba al-qur'an al-azim ومن باكى labarai waɗanda ke cewa bayan masoya wakila da sumiyar ummul qur'ani masaniya an ce mafatiha masaniya da anna tsalla bi kulli raka saboda ana biya ta a kowace raka kaga kana raka a goma sha bakwai kullum wani ko sai ga mata fatiha wakila an ce bali lahu ta'ala istisnaha Allah ya toge sababin da masani ita fatiha Allah ya toge ta bai ba kowa ba ya toge ta ya aji ta ne Muhammadin kare Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa zakara halu ya aje mishi ita kullu anbiya wa ma sura annaba bai ba su ba wasu biyar qur'anu masaniya an ce ba qur'ani ga wanda ya ci duka shi aka bi an ce ne abun biyan tawa da annal qasasa tudanna bi saboda labaran da ke ciki ana maimaita su kaga shi daɗin ƙwararri suna cewa kowace sura akwai wani saƙo guda wanda yake babu surar da baya ciki shi ne ta Allah da tashi a yi sami da tashi da yawa to da haka labaran nan na a kawo su da tsawo na a kawo su guntattaki na a yi ishara gare su gila sabon misali abin da kai a karam na ka bi sabi karamati mun girmama ka da karamomi har guda bakwai na musamman banda wanda ba su ba al'uda wa nubuwa wa rahama wa shafa'a wa wilaya wa ta'zi wa sakina bakwai shari'a annabta rahama samun ceto walittaka girmamawa da tsohon zuciya fakada kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra kaga ilayka ka din tana da muhimmanci mun saukan maka da azzikir wa kala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira mu Allah ma ya ka ba sai kana manzo ga dukkan mutane kana mai bushara ga masu imani da arziki kana da gargaɗi ga masu kafirci kaga sauran annabawa kowa yana da iyaka da haddi inda aka aiko shi da mutanen da aka aiko shi amma shi ko aiko shi kafatan lillahi kuma tun zamani ne har ila yawmin kiyamati ba za a aiko wani annabi ba قال تعالى قال القاضي رحمه الله هذه وانا ابوها ولا بد من خصائص يدا ابن الله ke mutum Allah da su sallallahu alaihi wasallam وقال تعالى Allah ta'ala ya ce ba arsalna min rasuli illa bi lisani qaumihi bi bayyana lahu ba annabin da muka aiko sai ba sai mun aiko shi da harshen mutanen shi da lugarsu bai san wata ba sai dai harshen iyakan mutanen shi da yi musu bayanin abin da muka aiko shi ba kasar da qaumihi yake bance annabawa da manzon da mutanen su kadai وابعث محمدا يا يقوى محمد صلى الله عليه وسلم الى الخالق زوى جعلتا كافة gabaki daya har ba ma mutane kaɗai ba aljannu kaɗai ba duk da ƙwari da dabbobi da komi sun san shi kuma suna so da kuma sun ba da gaskiya da shi kai har hadari tun da ya zo madina aka ce addu'a da ya addu'a mai ba da hadisin ne ya ce wallahi babu girgije ko tas a sawa amma kai aji hannu an ka kama ruwa sati guda ba a kankauta ba to da za a ɗauke ruwa ai kaga ba ma addu'a yi ba sai ce hawa laina shi girgiza ya san da ka magana hawa laina yana haka girgin rajayewa hawa laina la alaina wa alli faru laka an ce har yanzu wannan ruwa bai fuzo ba saboda cewa ya ce ce ta zuba tunda ya ce ce ya kama zuwa har tashi kiyama ba girgiza ya san kowa ne da ka bashi kuma yana da imani da shi kuma yana son shi ko kuma yana da umarnin shi to shi dai an kawo haka qala sallallahu alaihi wasallam maza ya ce godin su ila al-ahmar wal aswad an aiko da zuwa ga jaffata da bakakwata da wanda ba ita ba wa qala ta'ala sannan Allah ya faɗi kan girmamawa da cincimta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم an sauko shi shayi karatu da amana maza Allah annabin annabin Allah shine mafi cancanta da mumin bisa da kansu kai kanka annabi ya yi ka muhimmanci bisa da kanka kana son kaza manzo Allah ya ce kaza za a to bari na ka yi nashi saboda auladu min anfusihim manzo Allah ya yi ka muhimmanci bisa ga kanka in ko ka ɗauki kafi manzo Allah muhimmanci ya kuma harka ta bace ranar babu imani ke wa azwajuhu matan shi ummahatuhum uwayansu in ba shi ruwa haka kaga Aisha yawa ce ya Abubakar ko sai Abubakar amma zo ta zama mama ta zama uwa ce tunda mumini ne wa azwajuhu ummahatuhum sai na Umar shi an mahaifin Hamsatu amma ta koma mama shi adda to ba mu zalla ba a haka diyarka ta aure na zama uwarka ba da za ka yi kuma yan ka duba irin mu'amala za ga cewa sun yarda da cewa diyarsu sun yi su suna da wannan martaba cewa uwayensu قال على تفسير أولاد المؤمنين من أنفسهم أي ما أنفسه فيهم من أمر وهو ماد عليه كما يملككم سيد العبد duk abin da manzan Allah ya zartar cikin muminai na al'amari to haka yake kamar wanda ya sau bawa ya ce ga yadda za a yi bawa na cewa bai yi to da kasan bawa na biyayya ga mai shi to haka mumini yau waje bai yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wakila ce wa amri a wala min tiba ayyan nafsi haka ce a ma'anar wannan bin umarnin manzan Allah alaihi salam ya yi bisa ga ra'ayin kanka وأزواجه أمهاتهم أي هن بالحرمة كالأمهات ما تم زعل عليه السلام وجمع الحرمة للدرجة حتى شركة مقوى لسلك يهيم haruma nikahu wani alaihi auren matan manzon Allah ya haramta ga mu'mini ba da mu bayan shi ta kare mata da dan girma gare ka ji halin rai rai ba ta da kashi wai wani ya shiga gidan sai ta kai in ko manzon Allah ya rasu sai na ari Aisha in na ari sai ya fita cikin zuciya ta Allah ya ce uwar ka za ka aure uwar ka uwar ka ce ba ce uwar ka ce ba za ta umma da zuciya ta ba Allah ba ka sa ba su rayuwa mai wuya kana rayuwarka amma kai ka tabbatar da cewa kana tare da Allah cikin dare cikin duhu kai abin da haka suwa maza Allah cewa da jiya ko da daddare Allah ya ce ka yi kaza ka ce kaza kuma ya ce ya yabe ka dan abin kirki kai kuma ga ana zai da ka ce Allah ya ce ka ce kaza cikin zuciya girman sahabbai sai su da Allah ta'ala ya ce to ya haramta auren matan maza Allah bayan shi dan girma gare shi wa hususiyatan da kuma hususiya gare shi wali annahunna kuma ya hana aure su bayan dai wali annahunna lahu azwajun fil janna matan shi ne a aljanna da haka nan bai kamata kai karkaba da ba ka yi duwa kaga tun da ummu salamata ta tambaye shi cewa ya rasulullahi muna zama mutum guda ya aure mu wani ya koma auren wani ya koma auren to in don mun shiga aljanna a za a yi da mu wato tana son su tambayi cewa ya ce ta ji daɗi duniya ta zama mata ce lahira ma haka ne ki ta ka da dubara sai ya ce za a bata za a bata zabi wata hijin daɗin zama da shi sai ta ce wani sai a bashi to kaga abu wanda ya maza da daɗin zama sai ta samu tabbata abin da ke so wakar ƙuri'atu kuma an karanta shi cewa wa azwaju ummahatuhum wa huwa abun lahu shi manzo Allah uban kowa ne wala yuqra bil an amma dai yanzu ba a karatu da shi da mukhalafati da musab saboda ya saba da musabu usman wanda da ne rubuta ce akwai wanda ba shi ba وقال تعالى كما الله تعالى يا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة kuma Allah ya saukan maka da littafi kuma da hikima shine annabta kila an ce fadluhu fadlahu fadluhu azim Allah na bihin ya ambata fadlashi mai girma wanda ya samu bin nubuwa da annabta wakila an ce a bima sabaka lahu bil azal da abun da ya riga garin tun azal وأشار الواسطي إلى أنها إشارة لاحتمال الرؤيا التي لم يهتم لها موسى عليه السلام أنا اللي كتاب الحكمة Allah na ishara ga ƙarfin da ya samu zai ya ɗauki ganin Allah bai narke ba, bai kuma mutu ba, wanda yake annabi Musa ya kasa, kasar shi annabi Musa ce rabi arziki a zuwa da Allah ba damar kai, daɗin magana ka ina ga daɗin ganin kai, ci ai lanta a ba ka iya gani na Musa. ya ce amma bin dutse da nasa karrama kana musu da tsara in dutsen nan ya tabbata ya dai za a gani wannan ba su da ko rabu wani ban ja'alahu wa harra musa saika annabi musa alwa bai jure ba da wanzu allah ku ya ce wala kadar ayatu da bibi ainai da hajji ni na ga allah ba da waɗanda idanun na kai ba sallallahu alaihi wasallam